ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين in waga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara sake haɗuwarmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa don wan Ilyas bin Abdullah. Allah mana muwafaka. Kashi da yau muna ladi muna yau muna ladi sha biyu sha ɗaya ga wata na Rabi'u Thani hijira shekarar 1441 wanda ya dace da takwas ga wata na 12 shekarar 2019 a yan uwa kamar din da aka saba insha Allah za ku iya kira a lambobi kamar haka amma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kinan 94 32 50 42 Allah mana mafaka assalamu alaikum wa alaikum salam lafiya lau alhamdulillah to bismillah na sana sani magaraba kenan ya zo ƙarshen sallah kenan ana tahiya na gane shi kenan to sunna now to muna dai kira masu kira su rinka kawo da rediyo a lokacin kira ko a kashe rediyon ko a tashi ba inda take assalamu alaikum lafiya launin da ne sai na nasa na sani ya yi mu wannan ya halitta mutumin da zai zo masallaci na rawa da nasiya ko bayan ayyana nasiya sai ce suna da dan abin da ya sa a moto ana ana sa ana yawo ana yin dawa ya bi masallatai ya neman kuɗi ko me ya ya yi nasiya ya tsari sai ce to mutum nasu mai kisa suna da sun kone samu sai su guda haka eh na gane na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam la la alhamdulillah aboki mai bayyana malam da kirista ne to kuma zai yi aure a coci to mu ya halitta mu halarta wajen kar mu arma ko ya ya
to shi na ji na yan dai ƙarin bayani ga masu assalamu alaikum lafiya alhamdulillah
Na'am. Wai ana misali kamar yarinya ce kuna tsirari da tuntuna da abin hannunta ya wajibta ne a ce ta ba ka da ke wani da abu ta zo ka jiyar da ke ya ko kuwa.
Eh na gane. ta muna hauta don wake nan dai za a yi ƙoƙarin kenan gano yadda dai kiran ka a sa ma'ana mai aka ce a kawo da radiyo ko a kashe radiyo a lokacin kira don gudun hayaniya don a ji abin da ake hudi don su da rashin jin abin da ake hudi yana kawo kenan ba daɗi kashe kuɗi kuma mu ba fahimci koyi ba kai ba fahimci koyi ba kenan a ƙoƙarin kawai da radiyo a lokacin kira kuma shine babban abubuwar muna fatar kenan wannan a takaice wanda yake tambaya wani iya magana iya tambaya akan magariba ka samu ka samu raka'a ta ƙarshe kai zaman ƙarshe na tahiya in zaka tashi zaka tashi da kabbara yawan shi mas'alar da ake samu wasu na kawo a zama na ɗaya da na uku ba a tashi da kabara saboda lissayin ka kabara ta zama shi abin da yake sunna a sallah tashi da kabara wani dalilin bin liman ne yake canza maka al'amarin sallaka shi zai kai mutum har ya yi mana ya yi don ƙa'ida ba tashi ba kabara gaskiyar magana kurin za a tashi da kabara kurin a takaice assalamu alaikum na'am
Allah shiga bata.
Na bismillah, kuna lafiya ko?
Eh barka, an ta lafiya.
Lafiya lau.
Amana ne ko?
Me ne na?
Eh yana fara da wata tambaya.
To bismillah Allah sana sai.
Eh kamar rakatan al-fajr ana iya haɗa da yadda masallaci gaba da yayi.
Eh na gane.
Eh To ya kama radio.
ta.
To. To bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Na tambaya mana.
Na'am.
Da ta mai da mutum ta haru ba shi da ta kwana dole in ta haru.
In ta awi idda ko jini Eh shi ne shi ba shi shi ne ba shi shi da kwana dole da ta yi da wannan sallah.
na gane shikenan. Sai ka kama radio. Mm. shikenan. Bismillah. sai eh, kenan muna magana ta mai cewa yana bin wuri-wuri ko mutum zai waje wa'azi in ya kare ba da kuɗin mai ta uwa shi taimakawa mai wa'azi ba laifi amma irin wannan tsari yana bata da'awar da'awar da ake so a yi kira da ita a iya kare kare mutunci shi mai wa'azin da kare mutuncin malamai gaba daya wannan ba hanya bace ta da'awa kana bi kana wa'azi kuma na ba kuɗin mai gaskiya wannan iya kare mutuncin da'awar ta rage mata ma'ana da ka tsaya kenan za ka karin kuɗi ka zo neman gudun ba mai fahimtar abin da ka zo ka zo ka musu wa'azi ne dan Allah ka musu galgadi wanda kuma an san tsari na wa'azi na ina jari illa ala rabbil alamin ina jari ala Allah lada ka ne lada a wajen Allah kai mai da abin ya zama to sana'a ce daga nan kuma daga neman mai da abin sana'a kuma zai lalata mun da awar da ka tsaya maimakon a shawara wa'azi mutane za su ga diba aljihunsu me za a baka gaskiya magana wannan mai haka mai nasihar cewa abin da yake yi na daidai ba a sana da haka nan kuma an iya kishin addinin wannan zai kawo cikas ga tahiyar da da'awa mai neman kuɗi akan da'awa kai wa azizi kan ka tambayi kuɗi gaskiya Allah shirye da mu gaba daya sai mai magana abokinsu ne yake aure a toci za su je anwa musulunci bai hana ba mu'amala abokantaka kasuwanci na mu'amala dai ta duniya da wanda yake ba addinin guda ba amma da abin lokacin da wani abin na addini ya gito so a nan kuma da kuma dini kuma wanda ya dini kowa da yana shi kaka yarda ka yi tarayya ko zuwa duk abin da yake alaka na addini ne na mutuwa ne binnewa ce na magana aure ne a je coci ba baka ciki wannan an kuwa kai haka to ka huce iyaka za ka shiga hadarin soyayya ko yarda da abin da yake na kahurci wanda Allah bai da shi ba gaskiya magana babu wannan magana a shar'ance ta wannan mujamalakin ta neman wani daɗin zama kuma abin da shari'a ta da shi ba abin da yake na addini kowa yana shi abin da yake na duniya ku ga muku shine kurin mu'amalar mutum da wanda yake kahuri ne ko ba addinin guda ba kowa ya tsaya ya addini ne shi abin addini ba wani ba wani anan ba me aka ce anan ba magana sassautawa ko me kauya kai ayi da kai dan ina abokinka ta daban ta duniya ku da kasuwa da komai aiki duk ku sai maganar mai maganar arme iya son wata tana son wani ita tana da hali za ta iya ba shi kuɗi ya zo ya biya sadaki to yan washi abinda yake arme a musulunci abin da ke ba shi da matsanani yadda yake ɗauka al'adanci tun da a ke kina da hali kuma kina ga uwayenki ko danginki ba za su armar da ke ba ga wannan idan ba shi da kuɗi ko idan bai ka ba abin da ake ɗora na al'ada na jika ɗaruruwa da ba lazumi tayoyi to wannan ba laifi ba ne ba kina san aman shi ki ba shi kuɗin ya kawo wannan kayan amma a sadaki a samu koda kaɗan ne shi wanda ake son ya bada wani abu daga cikin sadaki don ba shi da iyaka sadaki duk abin da Allah hore mishi ya yi ƙoƙarin ya gama a cikin wanda za a kawo misali za a ce a kawo jika ɗari biyu ko ɗari da hamsin gidanku na sadaki to a sa ko da ya jika goma ce ko jika ashirin yanzu a sa dai kuɗi ko da kaɗan ne a sa a cikin nashi ya gama ya kawo sadakin kenan an gwada ma dai gashi dai an zo buƙatar ka ta biya kuma an yi arman amma zamanto shi don ba a rame kyauta ba a rame sadaka wani muka bayani a jiya tambaya da wani ke magana za a ba da yalwarsu sadaka wasu za ta ba da yalwarsu sadaka suka yi magana da shi towa takaice dai dole a musu bayani su gane akwai wasu tsammanin ana iya ba da ɗiya sadaka dan asalin wani hadisi da aka yi mata fa'inta ta sadakatun jariya da annabi magana shi zama ta ibn adam qata amru ila min salas sadakatun jariya awlun salim da awlun da fu'u bi mana dai da annabi ke ba labarin cewa idan mutum ya mutu dan adam aikin shi ya yanke sai aiki uku sai abu uku ke iske shi to daga ciki akwai sadakar jariya da magana ilimi da karanta ana amfani da shi da magana ɗanar gari a addu'a to maganar sadakatun jariya sai aka wasu suka fassara sadakatun jariya sadaka ma'ana ta budurwa da an ga ana kiran ana kiran jariya da budurwa sai suka ɗauka sadaka budurwa ta baka aljidan aljanna wannan shi sa aka yi ta ba mutane ma'ana ɗiya kyauta kuma suke ji kamar sun yi takaru zuwa ga Allah a takaice gaskiyar magana ba a arme kyauta ba a arme sadaka ba a ba da sadaka abu ɗaya ne duk da wasu ɗin gyara an samu ɗan fahimta ilimi sai a ce an baka sadakin sadaka to wannan shine in ka kasa ba ka iya ba kenan a iya baka sadakin kyauta ko sadaka wannan a ba da sadakin ne za a ba da kyauta kenan akan haka babu laihi a takaice abin da amma duk za a iya ba da wani abu gaskiya ba a yi kyauta haka da ba komi dole kokarin ya nemo wani abu misali wani sahabi wata mace ta zo ci ya rasulullah ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi bai bai bukata ba sahabin ya ta iya so sai mun zana annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam ka je ka nemo ko da zobe na bakin ƙari iyaka dai ko ta wannan malamin suka ce sadaki ba shi da iyaka ko kaɗan ne inda aka kawo dan maganar ta rubu dinar ta tabbata akan magana yanke hannu bangaren sadaki hadisi yana da rauni wanda ya kawo kayyade rubu dinar to dai kenan kaga wacce ruwa ka nemo ko da zobe na bakin kare iya karanta da kai kenan mutum inda ana arme kyauta ko sadaka da da annabi sallallahu alaihi wannan sahabi arme sadaka ko kyauta da yaje ya buga ya buga ya ce ya rasulullahi ban samu ba to ya za a yi annabi da karshe annabi sai ya karanta da yace nawa ka kiyaye sura nawa ka kiyaye da ka kiyaye na alqur'ani sai na kiyaye bakara da kaza kaza sai abubuwan da ya kiyaye dai to sai manzo Allah ya ce na arma maka ita da abin da ka harci na alqur'ani kenan ya je koya mata nan kaga alarama ne kuma alarama za shi kuwa mata kenan kira'a ta abin da ya sani wannan shine kina takaice da inda har za a wa wani arme kyauta to da amma wannan kyauta ko sadaka da haka zai a takaice ba arme rukunin arme dole sai da sadaki da sadaki da wali da shedu da siga da komi kenan kuwa wannan din da take san shi ka a yi ba ko biyan shi a ciki kuma shine magana takaitatta kurin sai maganar ya zo masallaci yana ma'ana bai ba raka'at alfajar to raka'at alfajar zai gama su da tahiyatul masjid in washi masallaci ba a shigowa masallaci ne a zamna da arwalla ba tare ba da an yi sallah to wannan wanda ya zo masallaci da wata sallah a kan shi ko ta farilla ko ta nafila a nan ba a ɗora mai ya zo ta tafi saji daban kuma ya zo ya yi ya sallar da take kan shi daban a yanzu misali ka zo masallaci an yi sallah an ƙare ta a zuhur sallah a zuhur za ka yi ba buƙata ka yanka a zuhur ya ka zo ka yi ta tafi masjid a kurin kai tsaye kana dama ka yi a zuhur ka ko kuma an kaso ba laifi bane ba kai sallar nafila kayan kawara amma ba anan ba ka'ida ba ce ba dole sai kai nafila ta ta tsamu tun ka sallar kai sallar azhar ko al'asar a abinda ka zo kana iya kai tsi tun misali ka zo masallaci da asuba an yi kiran sallah na karshe ba kai barka ta fajar in ka zo kai tsi kana iya barka ta fajar shi kenan kuma ta ɗauke maka ta tilma sujid kamar da alama shi ne tambayar tashi don sau da yawan kace ka zo kai farka hudun da wuya ka samu sallah da liman kinan kuwa idan ka zo kai raka talfajihinka ta ɗauke maka sallah ta tattal masajid da tattal masajid yi ne ba ba zo a zamana ya samu sallah raka'a biyu akalla kenan wannan shine sai ina ga to bangare dai na na ga na magana na magana waya artal ce ta amma mu kenan idan wannan bata ba na ga da hakuri na akwai matsala ta abun kenan mutum in bai samu ya tarbe he ake da mu ina gani wannan ta ki shiga cewa dai ta mufkin 94 ne 32 hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 42 kenan 94 32 hamsin arba'in da biyu ita ce ta kenan mufkin ta yarta kunda mana ga ta an santa mai 96 zuwa ƙarshe dai assalamu alaikum na'am wa alaikum salam wa rahmatullah to kenan ita dama ta na gata assalamu alaikum to sai assalamu alaikum wa alaikum salam ina fara kuma lafiya lau alhamdulillah shayya lafiya lau
ina da tambaya na'am
to an ce sallar nawa da ake yi walha eh wasu ce wai mutum bai yin ta sai mutum yana da shekara arba'in bai to mi yaya ne bai mi
bai sallah mutum bai sallah walha sai wanda ya shekara arba'in to hankali shi ne yake so a bayyana mana kuma in kowa ma da kowa na yi muna so a gaya mana yaya ne ake sanya ake karantawa to shikenan na gane To, na'am. Assalamu alaikum. Eh, assalamu alaikum. Na'am.
lokacin sallah asuba na ke so a yi abin nan
Ha?
lokacin sallah asuba Eh, ake so a yi mamaita akwai wanda suke masa fata da wuri suke zuwa da lati to na ji. Na'am. To, a yi ƙoƙarin dai na. Assalamu alaikum.
salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am.
muna tambaya da wai na hukunci ne daukan bashi na sallah ya yi sati bai sallah kuma ya tashi hannu zai tura da shi bai tsaya
Ta. Allah kiyaye, wani bacin sallah ke. Assalamu alaikum. Na'am. Ah, Assalamu alaikum.
muna tambaya ne a ce mai sa mana a ce annan sanci da ake karanta yara
Addu'a ta yara. To, naji, naji, naji. Assalamu alaikum.
Mama alaikum salam ina kwanan kuma na Lafiya alhamdulillah.
ina da tambaya To, bismillah alisana sani.
na kamar mace da namiji in sun aihuwa ta hanyar aure wasu na ki auren juna ina so a mana bayanin shi To, shi ke na gani.
to
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
har su samu magana an bala ma Lafiya alhamdulillah.
a wajen wasan Na'am.
an ba da ke yau To, bismillah.
wai kamar mutum ya ya tashi kamar kare takwas haka bai bar ka karfi kuma ya ne sallah shi zai
To, ya makara bai ba- bai bar ƙasa ko?
eh To, na gani shi kenan.
okay
To, bismillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Kenan ina ga abin da yake cewa ya dace yanzu. Assalamu alaikum.
salamu alaikum Wa alaikum salam.
a ga ta ta mana Na'am.
wannan muna tambaya akan ana sallah ne sai da yi malam yi su gida
riga malam sujada tunaji shikenan eh eh na'am
eh shikenan sama
assalamu alaikum To. sai ina ga da yan wa ai hakuri a samu ba da wani tambaye mai magana akan jinin aihuwa har kwana nawa ne yan wa duk da akwai masu ganin rizkin malikiya kwana 60 amma bangaren na sanadisi abinda ya tabbata ga ummu salama radiyallahu anha tana ba da labarin cewa mata a zamanin manzala ina rayu sallallahu salama mata suna zaman jiran jini iyaka kwana 40 ne in yi kwana 40 bai tsaya ba dole a yi wanka a yi sallah shine abin da ya zo a sunna tabbatatta sai mai magana ta ah, wallaha ana magana kamar ƙarfe nawa ce ko an ce he ka kai shekara arba'in za ka fara za ka fara za ka fara yin wallaha ilma duk wannan hira ce ta ya ce kurin cewa wallaha ya shekara arba'in sai wace an ka fara ka bari ka za same ka duk abu da yau aka kirkira aka faɗi akan wallaha wani ba su da tushe yan uwa ko yan uwa wallaha ɗaya ce cikin nafiloli masu lada kuran nafilolin sun zo a sunna ko masu roma masu karaba sa misali manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa a jikin dan adam akwai gababuwa 360 wannan gaba 360 a jikinka ana nema kowace wayewar gari kawa ko ta gaba sadaka ka kenan gaba kenan ka yi sadaka 360 to sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya hudu abin da ke sadaka shi sun tasbihi sadaka ne takabiri sadaka ne a ta- duka duka zai rono sai kabara sai yin alhamdulillah yin eh, azkar yin yin umarni da kyau har ga mun sadaka ce amma ya ce yi raka'a biyu raka ta wallaha in kai ta wadatar da kai kamar kayi sadaka ga gababuwanka 360 raka'a biyu ta wallaha kamar kayi sadaka 360 ne a gababuwanka ka ji fadalarta don haka ba ta da wani sharadi shekara kaza ko kwana kaza duk ba haka bane ba eh kurin za ka yi ta ne in ka samu dama kuma ka yi ba mu kai baka lahin komi ba ta an kawo ka bari ka zasa don shirme ne kurin nan ababa ta tsoro da yawa kan barin wallah kurin nafila ce ko shekara nawa kana iya yin ta sauran nafiloli kuma dan ka bari ba ta illa komi kurin ba ka samu ladama ne ba wannan bai samu ga dan ka bar wallah a takaice dai sallah ce mai fadala kuma babu sharadi na shekara kaza ko nauyi ko mace kurin dai duk mai iya nafila ko ta nafila yana yin wallah kurin ana yin ta bayan hudowar rana da kamar misali minti 20 ba ranar ta hudu yanzu misali a yanzu tana shiga tun daga misali karfe bakwai ba minti biyar haka zuwa kahin sha biyu haka a tsaida ta sai mai maganar lokacin asuba a yanzu wasu na sallah da gaugawa to lalle yanzu lokaci dai shiga lokaci ka a yi ta ƙasa da karfe biyar da rabi da minti uku ya zama to kuma an tabbatar da asuba ta yi gari ya tabbata hasken asuba ya bayyana shi ta a yanzu misali na rubuce kamar karfe biyar da rabi da minti uku ke zama to kenan an yi ta dai bayan haka kenan zuwa shidda ba ashirin da biyar ba ashirin ba kwata haka dai kamata a ce an yi sallah ta asuba ka a yi ta ƙasa da haka gaskiya don akwai garaje kan yin haka kin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam
yana yana kwana lafiya alhamdulillah
tashi lafiya alhamdulillah
na da nan muna tambayi ne malam ita tambaye ka bismillah
wannan malam wai irin wannan masu cewa kamar sun ɗauki kwanjin sallah ya ce wata uku ba su yi ba sallah kuma a lokaci ɗin su yi kuma ya ce kwanci ta can ba amince da ita su ne ne ne malam to na ita ce tambayar mu ta gaba dama dama an yi ta
eh shikenan kuma zo to ha malam muna wala da muna wala تعالى da تعالى أمسى منع نعم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم
malam da لا في الحمد لله Hello. Malamai yana tambaya kamar mutum ya taro an yi sallah sama garba an yi sallah an yi kuma kanan ce ke ya samu. Kuma zai masu ne. Kuma ya zai
To, zai an ce wuta a radio zai zai kawo fatiha da sura ya- na'am to eh assalamu alaikum na'am bismillah to kenan dai a takaice muna cikin akwai to assalamu alaikum Allahu salamu alaikum.
wa alaikum salam
Eh, Ina kwanan kuma na alhamdulillah
tashi lahiya. Ya Na'am.
yi sanyi ko.
alhamdulillah alhamdulillah Malam tambayar mu ana ita ce kama mutum janawa ta same shi kuma ya shi lokacin juma'a ya yi zai wankan juma'a.
eh Wajen eh kama wajen yin wajen yin niyyar.
eh
Niyyar wankan janaba zai kaɗai ko kuma dai sai ya haɗa na da na juma'a kan.
To, na gane. Sai za mu a takaice muna kan magana tambayoyin da aka rubuta akwai wanda ya maganar wanda yake da bashin sallah ‘yan uwa sallah ba kayan wasa ba ne ba kuma ita ce ibada mafi girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai barta ba matuƙa da rai a jikinka za ka fuskanci Allah a kowane hali kake ciki lokacin ibada sallah in yayi za a yi sallah ko a cikin yaƙi ne na yaƙi mana fi sabilillah mai haɗari irin na da barin nan zuba za ka laɓe da kilo dubu ka halba makami yaƙi na da irin na gaba da gaba da ake da takobi da mashi mashi na gitta idan kama ta sallah ko da ana gudu ta an yi ta to idan wa'annan ba ba su dama ba su kare abin da suke so su yi talla kurin kana harkokinka kana kasuwa kana ranyo kana shawara ka bari sallah ga dama ka zo ka yi ta gaba ba ta Allah bace ba Allah bai karɓa ta dan haka sa Umar bin Khattab sun sa Abdullah bin Umar sun sa Salman Farisi da sahabbai suke cewa ban sala da gangan ba uzurin komai ka hurci na gangan kuran idan in ka zo ita mallam bai bukata sai da kan tuba ga Allah kuran kuran sallah aka bata da gangan ba uzurin komai sai da tuba ba ramo ta ba sai da in barci ne ko mantuwa ne aka ba dama dan haka ka ka wannan wani in ya mutu ya mutu cikin hadari in ya mutu a irin wannan lokacin da ya kwanta sallah to ya mutu ba kan halin musulunci ba kenan magana kenan shine hadarin shi kuran ba wa sallah wannan wasan sai magana ta eh, muke cewa eh, magana addu'ar yara addu'a da muka bayani jiya ta annabi ibrahim a.s. yana ma ɗiyan shi annabi isma'il annabi sittin suna ra annabi isma'il annabi ishaq haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma hasan usain wannan addu'a ta kariya ce ga yara ga dukkan wani mutum ne ko aljani kandun baka hata da dak kwari kana neman Allah kare yaranka daga shi addu'a ce kenan mai tushe mai asali ita ce u'iduka bi kalimatillahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama sai mai ta miki u'iduki na mace kenan mace ce yar- yarinyar in namiji ne u'iduka amma sauran duk ɗaya ne farkon ne bambanci u'iduka namiji u'iduki mace maza da mata yara da yawa u'izukum idan mata mutum biyu ne maza ko mata u'izukuma ma sauran duk sauran ɗaya ne u'iduka misali yaro ne u'iduka bi kalimatin lahi tamati min kulli shaitanin wahama wa min kulli ainin lama wannan ita ce ake kenan ake ma ɗora hannu a saman yaro a karanta ko a tada yaro a karanta musu ta kariya yaro daga dukkan wani kandu ko mugun ido ko ƙwari ko dabba Allah kiyaye sai mai maganar araman wanda sun yi aikin banza kuma suka so su yi armi ta irin wa takaice abin sanin hatta nan cikin risala ya muka bayani zina ba ta haramta halak wani yamma abdullahi bin abbas tambaya cewa ina tare da wata mace tun wancan zamani ya ce ina tare da wata mace amma mun yi aikin banza amma allah ya arzuta mu da tuba na ni an arme ta aka ce ai wannan bai wa walakin zani illa mushrik illa aka ce zani ta lanki wala zani a mushrik zanat lanki wala zai mushrik mazana ta ba mai alamanta sai maza ji ko mushriki kuma ta karshe dai har mun zalika Allah mu'minina wannan shi kawo suka ce mishi aiwa haramu ne Allah haramta haka nan yace lasa zalika lasa hata fi zaka wannan ba wurin bane ba wannan ai ba haka take ni ba a takeice dai wanda tuba ce akai in mace ta tuba ko namiji ya tuba suna zana ba abin da hana alimi ta kuna takeice suna suna iya alimi akwai abin da ake faɗi anan sai a ce to ai ka zabi da ko ka zabi mace idan ya zabi da bai arman mace in zama ta bai dauka to yan wado na hira ce shirme ne ba shari'a bace ba cewa al'adar mu anan da ake cewa ka zabi da ko mace ba shari'a bace ta Allah ba shari'a ce ta al'ada a shari'ance duk dan da ba a haifa ba daga arme shari'a ba ta da ko ka dauke shi shari'a ba ta da da ne ba zaman da haka na gari legal na na na shari'a kenan baiwa ka ce ka dauki da ko ka hudu shari'a ba ta cikin shi amma shari'a ta yarda ita mata kada ya ramanta kenan ka ka zaɓi da ko diya a zaɓi matar ta kake da kana da dama ka iya aramanta bayan ta aihu aka tuba ka Allah babu lahi ka arame ta wanda aka yi aikin manza Allah ya shir- Allah ya shirye mu ya gawata mana kwarakwaran mu a takaice dai ana iya ɗaukar mace ana nuna mace amma ɗaya ne ba a ɗauka ko an ɗauka shari'a ba ta amince ba da shi wallahu a'lam na'am assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Ai, Umar da Hadira wani.
ah
Hadira wani yana da da.
to bismillah
Wai, amma ana da misali sallan asuba ce nake yi ni kaɗai, kuma sai kan ce na yi fatiha a asirce. Kuma ina iya maimaita ta ko kuma bayani.
asuba kai to.
Tambaya ta ta biyu kuma wani lokaci ne sallar azhar take zama ramu.
To. To. Eh, sai ina ga akwai yan wa'a haƙuri kaɗan akwai yadda ɗan rage lokacin kai ƙare. Sai mai maganar eh, ya makara kuma ƙare takwas kuma bai yi baraka a talfajar ya zai yi ta? ya tabbata manzana sallama ruwa bukhari ko muslim da ruwa abin da ya inganta ta cikin matata imam malik akwai magana makara da annabi sallallahu alaihi da sahabbai kina mun kace manzana ya makara a sallar asuba bai ba sallar asuba sai da zahin rana suna cikin tafiya sun gaji sai da zahin rana ya bige su suka tashi to da aka tashi a wannan wuri annabi ta ayi gaba ko shi a wannan kwarin a takaice sai da aka yi gaba da aka yi gaba aka kiran sallah kayan sallar asuba sai da ya rakatar fajar tukun sallar ta asuba kina wanda ya makara sallar asuba ko da ran ta hudu iya da dama ya rakatar fajar tukun ya sallar ta asuba wallahi ala sai mai maganar eh assalamu alaikum
Ana salamu alaikum, ana sashi da iya.
la ya lawa alhamdulillah alhamdulillah na Mara muna tambaya.
to bismillah ala sana sai
wai ina hukuncin mutumin da zai rinka maka gaba kawai kuma kai kana so ku je da rai alhaji ma sai ka zo ka mishi magana kawai ya banza da kai ko sallama ka mishi bai amsa maka ya za ka yi za ka ci gaba da inda abubuwan nan da kake mishi ko kuma a'a kawai kai mana kuwa za ka rike shi kenan.
to assalamu alaikum wa alaikum salam
Allah ya sa ku.
lafiya lau
Malam muna tambaya.
to bismillah ala sana sai
Wai kaman game da masu zuwa ba taimakon jini a likita wannan fi sabilillahi.
eh
to kana so kana ba da eh wasu mutane suke zuwa mutane su dinga cewa ai daga cikin likitocin akwai masu saidawa ana ba su kuɗi suna saidawa suna wannan yin gade suna kushe ma abin gade to kuma shi ne kai ka kamata to ya ne abin ne to shi ke to an wa haƙuri da abar a haƙuri da Allah Eh, mai maganar eh, iya mai tambaya akan eh, raka mai to can da mun ƙare zai magana mutum koya makara zai yin raka tabar da kwanci ta asu- ta asuba sai mai maganar rigayar liman sujada an wa wannan lahi ne babba har ya kama zai ɓata landan gamni saboda ƙa'ida a nasarar iya cewa innama ju'ila li imamun li yutamma bihi fa iza kabbara fa kabbiru fa iza kafara kawai da abu da annabi an sa liman daman dan ayi koyi da shi ne ina ga bara ne bin azum ke ba labarin halin sahabbai wajen cikakka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan manzon sallallahu alaihi wasallam muna tsaye aka taso daga koyi yace muna tsaye ruwa da bukhari ka musulma kawo yace muna tsaye idan annabi ya taso daga su- daga koyi yace lam yanhani minna ahadu ra'sahu hatta na wa qasa jidan aka makar sallama cewa aka makar abinda yace annabi sallallahu alaihi wasallam in yi rukuyi in muka taso daga rukuyi sahabi ga bara yake cewa muna tsaye ko kai ba ma sunkuyawa sai mun ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya kai goshin shi kasa ta kuma muke sunkuyawa ma haka ya kamata ko mi za ka yi na- na sujada ne kaka fara liban ya fara ka ku fara tare a a he yayi kai za ka tunkaro ta ma sujada ce kama ka san ko su- sujada daga ma musu dewa suna riga liman sujada su dewa balle in ya danna wajen kabarar shi wannan kuskure ne babban kuskure ne gaskiya ya kamata Allah sa gyara ko liman sarka nasiya sai maganar eh, da janaba da juma su gamu in wannan akwai malamai masu ka- ya ya kama magana ne saɓani da aka cewa in ga juma ga janaba wanka guda wannan fahimta ce ta wasu malamai amma cikin fahimta akwai fasar ta sahabi ina ga abu da al'asari yake ba labarin baban shi ya zo gidan shi ran juma'a ran juma'a iya wanka ce wankan me kake in wankan janaba ne ka sake wanka na juma'a a takaice wannan an ce wannan fikin wannan sahabi Abu Qatada tana karantar da mu cewa da Juma'a da Janaba wanka ne ko zama ganshi yake na Juma'a na Janaba daban na Juma'a daban ko ne ce shi haka kenan shine amsa zan baka nima kurin kai wanka biyu kai na Janaba kai na Juma'a wallahi wa'ala sai maganar asuba ya fara karatu na Fatiha ne a sirce kuma ya tana ba bayyana bace ba kurin bai maimaita fatiha kurin sai ci gaba da sura shi yayi bayyana wurin sura ba magana maimaita ta maimaita fatiha ta kun sai magana kana ma mutum gaba to gaba kai za ka yi kokarin hanyar annabi hudu ta huta da cikin lahi kawo mutum sallama har sau uku idan bai amsa ba kai kawo da cikin lahi ko da kana iya maida mashi amma dai ka baka cikin lahi in kai har sau uku ya ki amsa maka to wannan kuma iya mu'amala ce ma dai in kai sallama ya amsa mu'amala ba dole bace kai mu'amala shi amma in kai kai kiya to wannan kai in abin da yi in da zai a samu wani na kusa tsakanin tsakanin ku zai iya sulhu kullun a nemi sulhu shi yahi in an samu yin sulhun a gyara shi da tsamancin gaba da gaskiya sai mai magana taimakon jini kana ba taimakon jini wani ce kana ba taimakon jini ma sai da ake kaga dai nan magana na ɗaya shi ya iyawa yawa masu ba ɗaukar jinin shari shi zai shiga iya shiga cikin hadari domin iyawa shari ne na jita jita na ana hudu san sai da jini alhali kuma jinin wurin mun san alikita ba sai da jini to ba mu ce ba ba yi ba amma da wahala a ka'ida da sai ba da sai kenan haka zaka tsaya an ba ya bayyana gare ka ba a gaban ka an saida ko da mutum ya saida kai dai ka bada dan Allah yan wai jini a nan garin in sai za a yi na same shi man dasa ko da sai za a na same shi ko da sai da aka yi kai Allah zai baka ladanka ko sai da aka yi Allah zai baka ladanka shi wani kuɗi ya sha haramu haka ne kai ka kawo shi dan Allah ka ba da jini a bankin jini dan Allah kowane ne ko sai da wayi kai ba ruwanka da sai dawa dai shi da yace haƙin da ba nashi ba dan ba da annabi annabi da ya haramta kuɗin jini ko naka ne ma kuɗin jini haramu ne uwa ba sai da jini ko da naka ne haramu ka sai da to kenan ko da ya ci kuɗin mutumin kaddara yayi to shi haramu ci kai jinin ka iya nan jini ne na sadaka Allah zai baka lada na taimako da kai na jini gaskiya magana wannan zai hana ake alheri sai tana kawo cikas a fasa ba da jinin alhali kuma kuma kowa san taimakon jini da muhimmancin ba da jini wannan irin wani jita wannan tana kawo matsala a fasa taimakawa kuma illa ce yanwa cikin al'umma a sa mutane wani abu aka kadda yanwa ku je ku bada dan Allah ku bada dan Allah ka je ka bada in ma sai da aka yi mutumin dan kanshi dan kanshi dan Allah ya kama shi in wannan bada ake nike da nan da lokacin da muke ba suke na wata mana jin nike da ba ba da kan zuwa da ana jiwa ana hudu a radio ana ana hadin wani ya bukata ya bukata ya bukata jini kuma naji gurki ta ce ba san shi ma ko kuma nace gurki jini na kurum na san jini na iya bada wannan gurbicin a takaice in wannan bata ake alheri ne sukan ake alheri ne mai cewa da saidawa wannan ka bar shi duk da ne bada jini ya bada dan Allah kurin Allah san niyyarka ko da wani ya saida shi ya ci haram kai jinin ka iya nan jinin sadaka ne ka bada Allah taimake in wani ga lokaci ya ta muna fatar ayi hakuri yan uwa masu kira su kiraye ni ba na huta a lamba din lamba ta wace dan lokacin lokacin namu nan ya kare kenan a kiraye ni a lamba ta a wannan lamba ke nan ba na ba na kare amma an zan lokacin namu ya zo karshe insha Allah muna fata yan uwa Allah subhanahu wataala ya biya mana dukkan bukatunmu masu bukatun Allah biya duka da namu da naku gaba da Allah biya bukatun kuma Allah kare mana imanin mu Allah sa mu cika da imanin lokacin mu yayi Allah ba mu ladan daidai kin kun kuskure Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma qadi hawajana Allahumma qadi hawajana Allahumma qadi hawajana subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh